بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis 27 ga watan dulka'ida hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da biyu ga watan oktoba shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi al القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخيري آه kafin mu shiga karatu wannan littafi gadan-gadan a yanzu zan so muku ɗan takaitaccen nasiha jama'ar annabi littafin nan ko bai koya mana komi ba ya kamata ya koya mana zama da mutane duk yanda ka kai da daraja duk yanda ka kai da kima duk yanda ka kai da mutunci wallahi sai an zage ka sai an ma ƙarya sai an ci mutuncinka sau daga waɗannan bayan Allah ƙarya ake masu a ɗauko maganan Allah a fake da ita ana masa sharri to idan aka waye gari a matsayinka na ɗaya daga cikin al'umma da suke rayuwa a wani waje sai ka ji ana irin wannan soki burutsun ba shiru za ka yi ba ka bayyana asalin gaskiyan da ka sani amma ka sani fa sai an yi shin da an zagi sahabbai an zagi annabi an zagi sauran annabawa da suka gabata wannan ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'un mutanen banza Allah ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan minal mujrimin Allah maɗaukin sarki ya sanya ma kowane annabi makiya daga cikin mutanen banza a lokacin da kuka ga kuna ƙin wasu mutanen kirki to ku ne mutanen banzan zamaninku yanzu duk waɗanda suke ƙin sahabban nan Allah su ne mutanen banzan zamaninsu to mu ma da muka zauna nan muna karantar da maganan annabi da na sahabbai Allah sai mun yi haƙuri da waɗanda ba mu ci ba ba mu sha masu ba ba mu taka masu ba ba mu ɓaran masu ba ha kawai za su koma sai ta zagi mu suna mana ƙarere a ko'ina a zauna ƙirƙirar magana kawai a faɗa haka kuma sai kun yi haƙuri me ke sa ko da yaushe an yi karatu an watse kuma a hana ku tafiya gida ku je ku shakata a ce ku zauna a wani shi ma da haka sai an zage ku kun fahimci wannan da kyau ku kai ka san abin da ke faruwa na gaskiya ga suwa ne an zo ana zaginsa ka ƙi yadda da zagin to kai ma abin zagi ne to ban abin da zai maganin wannan shine ku yi haƙuri kamar sai da na abubakar ana zagin shi kamar aisha matar annabi ana zaginta kamar abu huraira malamin musulunci ana zagin shi nan mu karanta irin zagin da 'yan shiya suke masu imam malik ko makaranta da ku a cikin littafin nan ba ni na son ku natsu kak ku taɓa raba ɗaya biyu wanda ka fi ma alheri shi zai zo ya zage ka yanzu 'yan shi'an nan da suke zagin sahabbai a zamanin sayyidina umar ne sahabbai suka je suka hana kakanninsu bauta ma wuta suka nuna musu bautan allah ba haka aka yi ba amma su da aka yi masu wancan baiwan su suka tura ɗansu ya je har madina ya kashe sayyidina umar ɗin nan su da kan suke wannan ɗanyen aikin duniya abin da nake so da ko shine ku natsu ko karatun nan bai koya mu komi ba tare da na san mun koya da yawa abubuwa allah kaɗai san yawansu to mu waye da zamantakewa da jama'a mu sa abin da muke ciki haka kawai za a zauna a ce ka ce kuma kai baka san san da ka can ba to in dai ka san baka ce ba ko to ni shawaran da nake gaya mu nake baka kawai ka natsu wallahi fasda bi ma tu umar ka ci gaba kawai da abin da ka sa ma gaba muna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace mun karanta a cikin littafin nan irin batancin da tijjani as-samawi ya ɗauko yana yi ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am a cikin ayan alkur'ani mai girma da Allah madaukakin sarki ciki ke cewa alam ya ana lilladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaq sai fake da wannan ayar yana son ya ci mutuncin sahabbai wai ai ayan ma na nuni akan wai sahabban ma ba su da tsoron Allah ba su da khushu'i saboda Allah ya ce alam ya ani lillazina amanu kaga da yake kidahu mini da cewa Allah ya alam ya anilin nasi amma sai ce lillazina amanu ka taba jin mutum ya taka matakin imani ba khushu'i zai yiwu ne kamar yadda za mu zo za mu ji jama'a khushu'i iri biyu ne akwai khushu'i na wajibci akwai khushu'i na mustahabbanci to sahabbai gaba ɗayan suna da khushu'i na wajibci shi yasa suka taka matakin imani to nan Allah madaukin sarki yana gayyatan su ne zuwa ga khushu'i na mustahabbanci saboda kamar yadda zamu zo zamu ji zukata iri biyu ne akwai wanda yake muqtasid akwai sabiqun bil khairat shi al muqtasid shine wanda ya imani na wajibci wanda da shi ake shiga aljanna shi kuma as-sabiqun bil khairat shine wanda ya imani imani na mustahabbanci wanda yake ƙara ma wancan imani na baya armashi to Allah madaukin sarki ga yan sahabbai yake zuwa ga khushu'i na mustahabbanci tare da cewa sahabban dukkanin suna da me khushu'i duka ma da malam zai zo ya kawo mana misali ɗaya bayan ɗaya ga kowane ɗaya daga cikin su ya buga mana misali ga musasshe wadatacce da za mu fahimta Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mala ya fara gayyato mana malaman tafsiri suna zuwa suna fassara mana ita ayar a inda ya ce wa ƙala buna kathirin ibn kathir ya ce ya ƙulu ta'ala Allah maɗaukin sarki yana cewa amma ana lil mu'minina wai shin lokaci bai yi ga mumine ba ne an ta sha ƙulubuhum li zikirillah a ce zukatansu suna laushi da ambatan Allah bi ma'ana ai talinu inda zikiri wal mau'iza in an zo ana ambatan Allah ana wa'azi mutum ya ji zuciyar shi ta kare ta raurawa wa sama'il qur'ani da lokacin da mutum ke sauraron alqur'ani fatabhamuhu a waye gari mutum ya fahimci saƙon watan lahu kuma ya bi wata lahu kuma ya saurari saƙon Allah wata ti'uhu kuma ya ma wannan saƙon Allah biyayya wannan shine kiran da Allah maɗaukin sarki yake kamar kai ne a same ka sai a ci habawa ba za ka ji tsoron Allah ba wannan yana nuna cewa ba ka ji tsoron Allah ne eh kai kana da tsoron Allah kamar yadda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih to masu imani ba jin tsoron Allah ne ai malam dan kana da imani dan kana aikata aiki na kwarai ba ta yadda za a ce kuma wai an daina maka wa'azi za ta maka wa'azi har zuwa lokacin da za ka ƙara ƙarfin imani to shine Allah maɗaukin sarki ke jawo hankalinsu to duk wanda ya ƙi ka ko duk abin da ka zo da shi ko ba zai taɓa son ka ba to su yan shi'an nan sun riga sun gamsar da zuciyarsu ba sa son sabon annabi to duk alherin da sahabbai suke a kan shi ko sai sun yi suka a kan shi jama'a mutum ya zama mutumin banza wanda shi kullun lalaban sharri yake yi kun gane lalaban sharri yake wani bai kyauta ba waje kaza to shi so yake lalubo wannan sharrin ya daga mutane ce la jama'a ku kalla kun ga shine yake kaza shine bai kyauta din nan ba wannan shi ɗabi'un yan shi a kullum ba za ka taba jin ɗan shiya ya zo ya faɗi wani abin kirki na sahabi ya ce a mai addu'a ba sai dai yau bai kyauta ba gobe yi kaza jibi kaza kuma shi da yake faɗin maganganun sai ka ce wai kai ba ka da wani kuskure ne da wani laifi kai da kake yi wanda ya kamata ka gyara ma kanka amma kullum kana kokarin ka nuna mana suwa ne ba su iya ba suwa ne ba su kai ba kai ne iyayi kuna fahimtar wannan kuma a society kuna zaune da mutane fa haka suke za su koma su ja tanga a wata inuwa su ta surutu akan mutane inda su za a ɗauko fallansu a buɗe na katobara da su da iyayensu kare ba zai ci ba fa amma kuma sun buɗe fayal ɗin wasu suna ƙoƙarin su ɓata su Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan bayani ga karanta tafsirin ibn kathir a juz'i na biyu shafi na 310 mala yace walaysa fil ayati ma yadullu ala nafi aslil khushu'i min al qalbi mala yace a cikin ayan babu wani abin da yake nuni zuwa ga kore asalin khushu'i a zuciyar sahabbai ka san ya ce mana ai ayan ta kore sahabbai ba su da khushu'i ne mala yace cikin ayan kwata kwata ba abin da ke nuna cewa Allah ya kore masabai khushu'i ne wa huwa al-khushu'ul wajib mala yace khushu'in nan na wajibci da muka bayani a baya kamar da hazar rafidiyul haqidu kamar yanda wannan dan shi'a mai mugun nufi yake da wannan kuna fahimtar wannan da kyau ko bal wasfullahi ta'ala lahum bil iman kai Allah madaukin sarki cikin ayan ma fa siffanta sahabbai yayi da imani fi ƙaunihe da ya ce alam yi ani lillazi na amanu kun gano wannan da kyau ko su sahabbai Allah ma da sunan imani yake kiransu to amma sai ya ɓoye wannan suna na imani ya binne shi ɓum ya bayyana gaskiyan al'amari na cewa Allah madaukin sarki yana gayyatan su ne zuwa ga su ƙara ƙwazo da jajircewa a sai ce a ana kore masu imani ne kuma tare da kuma an kira su da sunan imanin Malai ce dalilun ala anna asalin khushu'i mawjudun wannan yana nuna cewa asalin khushu'i sahabbai na da ‘yan kayansu lakin na arada an yanqulahum ila darajatin a'ala minhu sai dai Allah madaukin sarki na nufin ya ɗauke su ya kai su wata daraja ne ta ɗaran ma wannan wa zalika annal khushu'a annal khushu'a minhu ma huwa wajibun Malai ce domin khushu'i akwai wanda yake wajibi wa minhu ma huwa mustahabbun daga cikin khushu'i kuma akwai khushu'in da yake mustahabbi ne qala shaykhul islam ibn taymiya babban malamin musulunci ibn taymiya yace fa in qila da mutum zai ce fa khushu'ul qalbi li dhikrillah wa ma nazala min al haqqi wajibun khushu'in da ke cikin zuciyan bawa da Allah madaukin sarki ke son bawa ya kudurce irin wannan khushu'i shine khushu'in da yake tasowa yayin ambatan Allah da bayanin gaskiya da mutum ya ji ana bayyanawa cikin alkur'ani da sunna wannan wajibi ne kowanne daga cikin musulmi ya ƙudurci ƙila sai a ce na'am lakinnan nasa fihi ala qismaini to dangane da abin da ya shafi hushu'in da kake magana a kai mutane sun kasu gida biyu game da shi muqtasidun akwai wanda yake muqtasid ne wasabiqun da kuma wanda yake sabik ne fasabiquna yahtassuna bil mustahabbat su as-sabiqun su ne waɗanda suka keɓance khushu'i na mustahabbanci wal muqtasidun al abrar su kuma al muqtasidun mutanen kirkin nan hum umumul mu'minin su ne dukkanin mu'mine al mustahiqina lil janna waɗanda suka cancanci aljanna suna da wannan hushu'i na wajibci sakamakon gazgatuwan imani da Allah ya kira su da shi. Kuna fahimtar wannan? Wa'ala haza, Mali ce to akan wannan falkhitabu fil aya ya kunu fi haƙƙi man lam yu haƙƙi tilka darajatil aliya min al ana magana ne ga wanda bai taka wancan mataki na ƙoli-ƙoli na hushu'i ba. Duna ma balagaha min sahaba duna man balaga hamina sahaba wanda ana magana da sahaban da ba su kai waɗancan ba kun gano wannan da kyau ku to shine ake gayyatar su ku yi marmaza ku yi marmaza don ku kai waɗancan yanzu misali a hadisi ne sahabbai suka kawo ƙara wajen annabi cewa zahaba ahalu dusuri bil ujur wannan yana nuna cewa talakawa ba su da lada eh suna da shi ko ba su da amma waɗannan sun gudu da lada na mustahabbi mafi yawa ina fatan kun fahimci wannan da kyau to amma dan shi yau sai shi da kaga duk wanda ya zama talaka bai da lada ko daya saboda ga sun faɗa a gaban annabi annabi kuma ya tabbatar Allah ya kiyaye to shine sai mala yake cewa wa qad thabata aha sai ce fi haqqi man lam yuhaqqiq tilka darajatil aliya min al khushu ayin tana magana ne ga waɗanda ba su taka wancan mataki na ƙolu ƙolu na khushu'i ba duna man balaga min sahaba amma banda waɗanda su dama sun kai wannan matsayi daga cikin sahabbai ina fatan kun gano wannan da kyau domin jama'an iri biyu ne akwai wanda darajarsu ya kai koli koli akwai wanda bai kai ba sai ayan ta zo tana magana akan muminai wanda ba su cimma waɗancan ba sai Allah madaukin sarki yana kokarin cincida su da kwadaitar da su da zabarar da su akan cewa su marmaza su kai wajen waɗancan to amma da yake shi wannan yana da mugun kulli a ran shi to sai kokarin fakewa da alkur'ani kuma ya nuna sahabban ba mutanen kirki ba ne shi sa matsayinka na ɗalibin ilimi ko wala sai ka tsaya ka natsu waye zai karantar da kai in wanda zaka karatu a hannun shi dan son zuciya ne ko Allah sai ya karantar da kai son zuciya da sunan Allah zai fake Allah yake karantar da kai ka bi amma kuma sai ya rika karantar da sun abin da ke cikin zuciyar shi ya ɗaura ka kan bauta mashi amma da sunan bauta ma Allah Allah shi kiyaye mala ya ce yu ayyudu haza ma na qalahu shaukani abin da ke karfafan wannan shine abin da Muhammad bin Ala Ashaukani ya ambata an zujaj fi sababin nuzulil aya dangane da menene ma dalilin saukan wannan aya haisu kala inda ya ce nazala fi ta'ifatin minal mu'minin ayan ta sauka kan wasu mutane ne muminai husu alar riƙati wanda aka kwadaitar da su akan zuciyarsa ta laushi wal khushu' da ƙanƙan da kai ga Allah fa amma man wasafahumullahu birriqati wal khushu amma wanda dama a Qur'ani Allah madaukakin sarki ya riga ya siffanta zuciyarsu da cewa ta yi laushi kuma tana cike da tsoron Allah fa tabaqatun fawqa haula su suna matsayi ne sama da waɗannan ina fata mun gano wannan da kyau akwai maganan da ake dan wani kuma da wani kai in ba da kai ake yi ba da kai ake yi ba wannan bayani ka duba fatawul kadir na al-imam shaukani a mujalladi na biyar shafi na ɗari da saba'in da biyu Allah ya saka mashi da alkhairi wa qad thabatat hazihi al-manzilati al-aliya min al-khushu malai ce wannan matsayi na kolu kolu na khushu'i ta tabbata ga sahabban annabi wa kasatil bukai an samu sahabbai ana masu wa'azi suna yawaita kuka libadis sahaba wasu sahabbai wannan ɗabi'ansu ne qabla nuzul hazil aya tun kafin saukan wannan aya wa min zalika ma thabata an abi bakar siddiq domin wannan ya tabbata ga sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu min riwayati aisha radiyallahu anha a ruwayan sayyida aisha Allah ya kara mata yadda fi qissati jiwar ibn daginna a qissan makotakan da abubakar da ibn daginna li abi bakarin fi bidayatil bi'tha a farko-farkon aiko annabi da aka yi wa fiha a cikin issan issan na da tsawo mala ya taƙaita ta ne shi sai ya ɗige-ɗige guda uku thumma badali abi bakarin aisha ce ana nan abubakar sai ya ga to ai abin da ya kamata fabnal masjida kawai ya gina masallaci sai ya gina masallaci a gidan shi bi fina idarihi a filin gidan shi fa kana yusalli fihi sai ya zama abubakar yana zuwa ya sallah a ciki wa ya qara'u yana karatu fayatakassafu alaihi nisa'ul mushrikin sai matan mushrikai sai su su jandandazo mun gano wannan da kyau ko wa abna'uhum da ƴaƴayensu ya'jabuna minhu abubakar na ba su mamaki wa yanzuruna ilaihi suna kallon shi suna sauraron abin da yake faɗi wa kana abubakar radiyallahu anhu rajulan bakka'an aisha ce abubakar mutum ne mai yawan kuka zuciyanka ba ta raurawa ba ta laushi ba za ka yi kuka? mutum ne mai yawan kuka la yamliku dam'uhu bai iya mallakan hawayen shi hina ya qara'ul qur'an yayin da yake karatun alqur'ani fa afra'a zalika ashrafa quraishin wannan sai ja hankalin kafiran quraishawa min al-mushrikina daga cikin mushrikan su ga a'a ai abubakar na masu baba na daka gemun waje kun gano wannan da kyau ko su suna shirme amma kuma gaba ɗaya abubakar ya riga ya gama yada addinin suna can suna cewa ba su yadda ba a nan ƙarƙashin ƙasa kuma addini na ta karbuwa mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan ruwaya al-imam al-bukhari ya fitar da ita a kitabul kafala babu jawari abi bakarin fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka karanta fatul bari mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da saba'in da biyar da shafi na ɗari hudu da saba'in da shida a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da casa'in da bakwai haka al'imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi a kitabu sala babul masjid ya kunu fi tariq a ƙarƙashin babin da ke bayani akan za a iya masallaci a bakin hanya irin masallacin mu nan kan da batul bari jizyin farko shafi na 563 da shafi na 564 a lamba hadisi na 476 to lokacin da kafiran makka suka ga abubakar na masu wannan abun da ba sa so nan da na zai zai kira taro ku gano wannan da kyau ko sai aka ce to abubakar ko dai ya daina sallah ya daina karatu jama'a kun ji masu cewa a daina karatu a daina sallah nan kuna fahimtar wannan ko kuma ya bar gari abubakar ya cewa ai shi dai da ya bar addinin shi gare haƙura ya bar garin shine tarkata yan ko matsayin shi gaba ɗaya kama hanya zai bar gari shine sai ibnu da ginna sai ya sa shi a cikin jiwar ɗin shi don ya haɗu da abubakar a kan ya ce sai ina ya ce to mutane na sun ce ba su ƙaunan gani na da zama da ni a cikin gari sai na ga zama bai ganni ba in tattara inawa inawa in bar garin nan ya fi man sauki sai ce a abubakar irinka in zai bar gari ba a barin shi ya bari ma'ana a bisa rabin kan shi in ya nemi ya bar gari al'umma kamata ya sai taro su ce a'a saboda idan matanka ta yahu zai maka ragon suna illai ya ta zai maka ragon sallah ɗan atamfofi ɗan geron kunu ɗan abubuwa dai na masarufi duk ba a rasawa to kaga irin wannan in yi nesa da ku to kun samu matsala yan nesan da ya zama makusantan shi yanzu su za su more mashi sama da ku to ba a barin irin wannan mutumi a bisa shawaran kan shi ya baggari kuna ganewa sannan kuma ba irin ka ake kora ba irin ka duk abin da ya ba a koran shi rike shi ake din yana da alheri ba su gane ba ne komo mu je na sa ka cikin alfarmata haka ya dawo da sayan na abubakar ya tara kafaran maka ya ce to daga yau ya saka abubakar cikin alfarman shi duk wani abin da zai samu abubakar to shi ya sama sai suka rabu da abubakar shi ne abubakar ya koma ya share masallaci ya ci gaba da karatu ya ci gaba da sallah su kuma matan ƙorai shawar da yayin suka ce da wa allah ya gama su ai sai da makarantar abubakar suka rika zuwa su ba musulunta suka yi ba amma in ya zo yana karatun Kur'ani abin na birge su yana kuka abin na sa su jin tausayi sai zo su tsaye tsaya suna kallo suna girgiza kai suna ikon Allah yanzu waɗannan mutane me dame su ne eh wannan alherin da Abubakar ya zo da shi shine kuma suke a kaza suke kaza yanzu da yawa sun zo wucewa baki ko kallon mu suke abin na burge su ina da ma a ce a garin sa haka ke faruwa amma su kuma wasu ƙila 'yan nan ne su kuma Allah Allah suke a bari su kuma ba su so na farko dai ba laspika aka sa ballanta na ce na damunka shi abin da yake so ko irin yadda ya zama wawa sha sha sha bai sa abin da yake ba kai ma ka je ka rijista tare da shi kwaɗu ku lalace kuna fahimtar wannan da kyau ko saboda ita duniyan nan ka ba Allah sai ka batta baka bi shi ba ma sai ka batta amma matsalar lahira shine matsalar hisabi wanda ya bi Allah ya more wanda bai bi Allah ba kuma a more shi yanda ka more a duniya haka kai ma zaka je a more ka a lahira kuna gane wannan da kyau kuma dole sai ka je inda akwai wani bypass da mutum zai biya dan kwana a ce wani ina yake za tafi lahira a ce wallahi ya gudu kuma ya zama ya tsira da kowa sai ya bi wannan bypass din ya tsere kuna gane wannan da kyau ko to wallahi ku tsaya ku kula ai kafaran maka suka suka samu ibnu da ginna kai dan da ginna sharri zai baggari ka je ka makalkale ka dawo mana da sharri saboda haka wallahi tallahi baka isa ba ko dai ka anshe wannan alfarman da ka sa Abubakar a ciki ko wallahi za mu farma alfarman ka mu rugurguza ta shine sai san ko ya je sallama ma Abubakar kai Abubakar kai haka muka yi da kai eh ai ba haka muka yi da kai ba na dawo da kai gari ne kawai ka rika kasuwancin ka rika bacci kana tarbiyyar iyalinka amma maganar masallaci ne fa ban yarda da wannan ba jama'a kafire ko kullun target din siya za su kawo mu masallaci matsala ina gaya muku inda masallaci sallah kawai ake ko to da ba ba su da matsala da shi kalla a duk inda musulmi suke yi suna da masallaci amma me ke sa sai ka ji an yi pointin wani masallaci kwaya ɗaya an ce wannan ne matsala eh saboda akwai abin da ake wanda ake raya mutane da kai muka je taro Reverend Father ne miƙe yana magana akan cewa ai amma guma akwai wani masallaci masallacin mai shago shi wannan mai shagon yan ɗariƙa na kuka da shi yan shi'a na kuka da shi mu kirisoci suna muna kuka da shi shi kaza shi kaza shi kaza sha sha sha bai san ina wajen ba dan shi ayin da yake suranta mai shago ko ya kamata in mai shago zai zo na ko wasu jib guda goma da za su rako shi sannan da wasu manya masu manyan riga sai an zo an yi wani salati tukuna daga shigowa an ka zo ce to gashi nan ka fahimta gani gashi dan na miƙe ne jawabi sai tirs dan uwan shi rabaran fathers da ke wajen su su koma suna hantaran shi ina fatan mun gano wannan da kyau saboda me shawara yake bayarwa in ana neman zaman lafiya to masallacin nan a gama da shi ni ma a gama da ni shine dalili kawai ya je ya haɗa kai da 'yan shi'a da 'yan ɗarika da su kiristoci ya za a faɗo mana a filin Allah a gaban dubun dubatan mutane ina fatan mun gane da na miƙe cin da shi dattijin ya manyanta ya tsufa bai kama girman shi ba ko bai iya magana ba da na miƙe yanci ni ne mai shago kuma ni mamakin abin da rabaran fada ya faɗi yanzu misali in aka kashe ni ko aka ɗore ni me ribanka kai a matsayinka na dattijo a matsayinmu na matasa kamata ya kai amfani da daman da ka iya jan 'yan ɗarika da 'yan shi'a a jiki suka yadda da kai muya ba za ka iya jan mu a jiki mai yadda da kai ba jama muna bayyantar wannan da kyau ko kuma wannan ya haifar da wannan communication ka yadda kake iya bin su suke iya bin ka me yasa mu duk zafin mu me yasa ba za ka biye mu ba in ka biye mu za mu bige ka ne kuna bayyantar wannan wallahi sai gashi yan cocin shi gaba ɗaya kuma sai zo kuma da Allah shi fasta nan da mu haka yake kaza kaza shikenan sai kuma ni ne kuma na zama hero na wannan wajen baki da sai ga da Allah nan ban waya nan ban waya ana ta ansa lambar waya shi ma shashasha sai ya ansa shikenan da wauta amma me yasa duk a unguwan nan bai pointin wani masallaci ba sai wannan muna yin wani abin da yake ya ɗori a kan sallah shine wannan zaman ina fata mun gano wannan da kyau shine yau da zan kwanta in mutu wani ya miƙe jajirce ya ci gaba da haka sannan al'umma su karɓa to shi ma sai ya fuskanci wannan matsalar to abin da ya haifar ma abubakar da matsala kenan kar ku ci akwai wata matsala wanda ba wannan ba ita ce inda sallah kawai yake yi ya kulla masallacin wallah ba wanda zai damu da shi amma wannan karatun ne matsalan mutane kuma sun kasa fahimta ba waje ke yin ba fage ke yin jarumi ba jarumi ne ke yin me fage ina fatan mun gano wannan da kyau ca nike yi masallacin nan yayi malamai limamai masu karantarwa da yawa kafin mu amma wajen ba yana nan ba wajen ya mai da su wasu jarumai da suka fice sam wallahi ingin din bishiyan can muka koma muka dasa karatu a wajen ko wallahi wajen sai ya zama haka sai an koma ana cewa bishiyan su mai shago ina fatan mun bayyance wannan da kyau ba ginin ba ne ana fahimta abin da muke ne mu da ku shine matsalar shi sa yanda ake jin haushi na ku wallahi ka ake jin haushin ku kowa a nan wajen inda ake jin haushin shi haka ake jin haushin ɗan shi mun gano wannan da kyau ko a gabana a gabana na fito ne ya waiga ya waiga yaro ɗan ƙarami fa yaro na ya fito gida ɗan ƙaramin yaro ya waiga gabe ga kowa ba sanda yake waiga sannan na fito inda ya waiga ya kalli ƙofar gidan ba mai fitowa bai san sannan ni kuma nake fitowa ba ya waiga da ya duba dama da agogo bai gani ba sai ya samu yaron ne ya bashi pass shege babanka na zagin mu sai na ce a ba shi za ka mara ba ni za ka mara in ka isa ya tsaye tiris na kalli wani ɗan poli baka tafi ni ce mare shi dama tun daga nesa yake zagin shi ka gane kina zan ce mare shi ya bashi fa'u da shi kara mai ya kara mai ya kara mai sai da mai mari goma shi ne wani dattijo shi ma yana kwanci a masallacin ƙofar gidanmu can ki dinga samun albarka ya ce ina kallon sai da ya waiwai ga ni ya ɗauka bacci nike yi yanzu kamar wannan yaron kamare shi ai da baban za ka mara in ka isa ina fata mu kuma da ya yi marin kuma sai ce babanka yana kaza yaron da ko magana bai iya ba mun gano wannan da kyau ko da wanda ne ce yadda ake jin haushinku haka ake jin haushin wa ‘ya'yanku shi sa ku dage ku yi tattalin ‘ya'yanku su zama irinku ina fatan kun gano wannan da kyau wallahi malam ka daina kallon wannan ka nuna matanka ta san wai me ma ake ciki in ba haka ba yadda ake jin haushinka haka ake jin haushinta in ta zama wawuya sai ta sakamman mutane su ga wallanta su mai da ita sakariya ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu kun san me ja mu Aisha zagi Abubakar ne shi ake ki kiyayen ya bi ta har ɗakin manzon Allah fa an ki kallon iban annaba a raga mata kuna fahimta wanda da gego amma me ya ja mu Abubakar matsala shi ko manzon Allah ya ja mashi asalin din me kin annabi yana kin wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم